إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد الخاضي أليس كذلك وهو كذلك قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن المهمش الزيادي الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن عمر ابن بكير العبسي الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن سعيد شك الأعمش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله منذ الله كده أشهد أن لا إله إلا الله ليه هذا ليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله sallallahu alaihi wasallama alaisa ka zalik manzon Allah ke na yaba kanshi shaida cewa shi manzon Allah ne mallaki Allah bihi ma gaira shakin waɗannan kalmomi guda biyu duk wanda ya hadu da Allah ta da su baya ko kwanto ko shakka lam yuhjab anil janna ba za a kare shi daga barin shiga aljanna ba na dakhala aljannata ke waɗannan kalmomi guda biyu ko to iya zama na wannan kalma ga an ga darajarta duk inda aka ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah menene ke faruwa ne eh wannan قال الشيخ الحسين بن منصور قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حامد المروزي المرودي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى النيسابوري قال أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم يعني ابن عبد الله الأبسي بهذا الإسناد مثله هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi makan shahada cewa shine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah yayi makan shi shahada aw anni Rasulullah duk duniya su zo su ce a'a wanne ne wanne ne gaskiya wanne ne daidai abinda mutane ba sa fahimta duk wanda Allah ya dora mishi wahala sai ya tafi wahala an fahimta sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-khulafa'i ar-rashiduna an san kuma Abu Bakr Umar Uthman Ali suka yi rayuwarsu har suka tafi akan cikin yardar Allah sayyidina abubakar duk duniya su zo su soke shi su zage shi su yi menene da menene sai Allah ya dawo da shi ya cire wancan hukunci ya bashi wannan mata lokaci ne rashin albarka ne a cikin rayuwa yi na na aisha ta ce ba ta bayyana haƙinati wa zaƙinati ga darajar ta dame har Allah ya saukar da aya saboda ita haka har ta gama ta koma ga Allah cikin yardar Allah duk duniya kuma su zo daga baya su ce shi gani sai a dawo da ita kwanci wancan hukunci a bata samun hukunci bata lokaci ne abinda kake gani shine kaza din nan baya sa ya zamo kaza sai in Allah ya ga dama fa an fahimta kai ka fassara kaza da kaza shi kuma ya fassara kaza da kaza sai ku yi ta tashin hankali eh kun manta da cewa wannan hukunci sai abinda Allah ya yarda da shi abinda shari'a ta yadda da shi ba wai abinda ni na fassara abu ko kai ka fassara abu ba to shi kenan shi mu zauna muna bata mu kanmu lokaci kullum ana ta tashi hankali ana fara eh ya dace ka san ma'ana wannan abin da kake yi kai gani kake kana yi kamar addini kake yi wanda ya kamata kai mishi addu'a to Allah ya yafe mishi Allah ya karbi wanda ya daidai ya yafe a'a so kake Allah ya kama shi da kuskuren daidan kuma oho ba ruwanka wannan kuskure ne a cikin addini aka ce almuslimu ahul muslim la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wai kenan wai kenan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ba ce al-muslim akhul muslim don musulmi ɗan uwan juna ne aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr ba haka bane ba قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو, أبو الفضل أحمد بن علي عبد الواحد قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأهوس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر سيدنا أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل سيدي كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هرة المدينة إتي منا تفيا تارد منذ الله مدينة فاستقبلنا أهد شيء مكفسيغا منا تشكي تفيا سيغا منفسك جهد أهد قاموغا أهد فقال سي منذ الله صلى الله عليه وسلم إتي يا أبا ذر أكو يا سندوس أهد كو سي منذ الله إتي يا أبا ذر يا كي أبو ذر فقلت لبيك يا رسول الله ya ce labbaika ya rasulallah kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yasurruni anna indi misla uhudin zahaban tamdi alayya thalathatun wa indi minhu dinaru ba zan so ina mallakan dukiya kaman girman dusin uhud ba zinariya kwana uku ya wuce wannan dukiyar na waje na ba sai na ba na rarraba ma mutane kaga wata sunnar kuma ko mai wuyar biko eh eh hususiya ya yi hususiya ya ce ba zan so a ce ina mallakar dukiya kamar girman dutsen uhudu kwanaki uku su zo su shige wannan dukiyar na waje na ba sai dai mai illa shai'un arsuduhu lidai ne sai abinda zan ajiye na biya bashi illa an akula bihi fi ibadillahi haka za wa haka za wa haka za wa haka za sai dai na ɗebo kuɗin na bayan Allah a dai ba a ba kowa a dai ba a ba kowa an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi thumma masha sa'annan sai kama hanya thumma qala sa'annan kuma sai ce innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyamati illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza yace masu yawan dukiya su ne talakawa ranar lahira sai dai wanda ya ce dukiyar ya bayar anan ya bayar anan ya bayar anan ya rarraba wa mutane an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilun ma hum yace ai ba su da yawa masu yin irin wayannan abubuwa thumma qala li bayan an gama da wannan sai manzo Allah ya ce mini Abu Zarr makanaka la tabrah hatta atika ka tsaya nan kada ka kuskura ka bar wannan har sai na je na dawo thumma talaka fi sawadi laylin hatta tawara manzo Allah ya kama hanya yana tafiya a cikin duhun dare har yazo ya buya bana ganin shi وسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا جمهوريا سيدنا جي سورو كر وني ne yazo ya tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zai yi wani abin nan fa aratu an atiyahu sai ce me zai hada naje da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakartu qawluhu la tabrah hatta atika sai na ce kada ka bar wajen nan har sai na zo maka falam abraha ta atani yace ban bar wajen ba har yaje gama abin da zai ya dawo qultu sai nace ya rasulullah laqad samitu sautan takhawwaftu tabbas naji murya sai naji tsoro kar wani abu ne zai same ka fa zakartu lahu sai na ya ba manzo Allah labari fa qala wa hal sami'tahu sai manzo Allah ce kaji qultu na'am yace eh qala zaka jibrilu jibril ne ya zo min shi muka je muka hadu ba shugaban kasar faransa ba ne ba wani ɗan iska ba ne ba wani abu ba ne jibril ne a tani ya zo min faƙala sai ce man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata duk wanda ya mutu cikin al'ummaka baya shirka zai shiga aljanna qultu wa in zana wa in sarq da ce ko ya taba yin zina ko ya taba yin sata kala wa in zana wa in sara هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية عن الأعمش وزيد بن وهب هو أبو سليمان الهمداني الجهني الحرة حجارة سود بين جبلين حرة ونين غدا بيو a cikin Madina harra sharqiya harra garbiya zaka je ka ga wajen yayi baki duwatsu ne saboda zafin rana wajen duk ya zama baki قال الشيخ الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزائي قال حدثني أمير ابن هانئ قال حدثني جنانة ابن أبي أمية عن أبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله تنسي أكسى مكاركما وأن عيسى عبد الله ورسوله yace da kuma isa abbawan Allah ne kuma manzansa ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmar sa ce da aka sa jibril ya buza a cikin wuyar riganta ta dauki ciki wa ruhun minhu wal jannata wan nar haqqun yace da cewa aljanna da wuta da dabba suna nan adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah zai shigar da shi aljanna akan wani aiki ko akan aikin da yake yi ko na bin Allah ko na sabo Sabo- sabon Allah baya hana shiga aljanna me yake hanawa ka shiga aljanna tun farko fari ba a gafarta maka ba sai a shiga a je a sa mutum wuta a je a a je a kankare mishi laifuffukan da yayi sa'annan a zo a saka shi aljanna an fahimta أي أي أي عمل كان فيه معصية أو طاعة هل فهمت؟ أي عمل كان قوة أيكيكي أكوي صابوني بين الله wannan kalma ta fi karfi tana da nauyin da ba za a ɗauki wanda ya faɗe ta ko ya iti karinta a saka shi wuta haka ba sai dai a saka shi wuta a kankare mashi zunubinsa a dawo da shi aljanna darajar wannan kalma kenan an fahimta in kai baka kalli darajar wannan kalma ba sai ka kalli sabon da mutum ya yi to ka rage darajar wannan kalma ke an fahimta قال الوليد فحدثني ابن ابن جابر عن أمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء ذا سكاش الجنة كن كوفو الجنة ولا تقوس كو الله يقدامه هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم هذا عن ابن جابر قوله تزي فسر كالمؤمن دسكزو أتكين ونن حديث وكلمته ألقاها إلى مريم كلمة كلمة سجيجي فام مريم سمي عيسى كلمة أنت مع النبي عيسى كلمة لأنه كان بالكلمة من غير أب أيضا كن ya kasance ba tare da mahaifi ba وهي قوله كن قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كلمة كينكو بشي ساتي وكلمته ألقاها إلى مريم وقيل في قوله في شان يحيى ابن زكريا aka fada a cikin shanin yahaya ibn zakariya dan uwan annabi isa musaddikan bi kalimatin min allah yani bi isa wa kana yahaya ibn zakariya awwala man amana bi isa wa saddaqahu annabi yahaya shine farko wanda ya gaskata manzancin annabi isa yayi imani da shi wa kana ibnai khala ya'yan mata ne ibnai khala وقوله وروح منه أي من خلقه هلتن الله دقى هلتن الله وإهدازه من غير أب ده هلتن صدقك يبا تارد أبابا كما قال جل ذكره وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه دقى غريش سمي إيسى روحا أنت أنبتش أنبي موسى إيسى روحي لأنه حدث hadasa min nafkhin ruhi ai yan halicce shi ne daga busa da aka yi a cikin arjihun rigar mahaifiyarsa ko ko wuyan rigarta aka ce mala'ika jibrilu je daga nesa yayi busa busa ya je ya shiga sai ta dauki ciki wa zalika anna allah arsala ilaiha jibril allah ya aika jibril fa nafakha fi jaybi dir'iha wa kana mashkukan min quddamiha fa wasala an-nafkhu ilaiha fa hamalat وقيل في تفسير قوله فنفخنا فيه من روحنا أي من نفخ جبريل أضافه إلى نفسه من روح يا دنگا تمغنا زوا غري سبر شي يجي اجي اي لانه كان بامره كما قال الله سبحانه وتعالى فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وقال الله عز وجل وأيدناه بروح القدس يريد جبريل وقيل في قوله وروح منه أي رحمة رحمة وكان عيسى رحمة من الله على من آمن به أنا فهمت وروي عن أبي بن كعب في قوله وروح منه an rawaito daga ubay bin kabin cikin fasarar maga cewa wa ruhun minhu ay ruhu isa kana min al arwah allati akhadha Allah alaiha al mithaq fi ahli adama annabi isa ran shi yana cikin rayukan da Allah ya dauki tun zamanin annabi adama Allah ya dauki alkawari tsakanin su thumma raddaha ila sulbi adama sa'an aka maida na isa a cikin sosan annabi adama wa amsaka inda ruwa a iya mai da na kowa a susan annabi adam sai Allah ya rike na isa ila an arada khalqahu har lokacin da Allah yake son ya halicce shi فأرسله إلى مريم في صورة بشر وهو قوله فتمثل لها بشرا سويا فحملته أي حملت الذي خاتبها وهو روح عيسى فدخل من فيها والله أعلم قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله تبارك وتعالى اتفق أهل السنة اتفق أهل السنة kaji babban malami ne ce ittafaka ahlus sunna ala anna almu'mina cewa mu'mini la yakhruju an al-iman bi irtikabi shay'in min al-kaba'ir idza lam yataqid ibahataha an fahimci wannan eh ittafaqa ahlus sunna duk malaman sunna malaman sunna fa ba malaman hayaniya ba yace halaftu yaminan ghayra zi masnawiyatin wala ilma illa husna dhannin bi sahibi halaftu yaminan ghayra zi masnawiyatin wala ilma illa husna dhannin bi sahibi wa yake keta ta zato da dan wanshi da dan wanshi Allah Allah kake an sashi wuta eh ba haka bane ba ba haka bane ba malaman ahlus sunna baki ɗaya sun ittifaki cewa mu'mini la yakhruju anil imani bi irtikabi shay'in min al-kaba'iri ba zai rabu da imaninsa ba don ya yi sabo ko da ka ba'irai ne izalam ya taƙin ibahata sai in ya yi itikadin cewa wannan abin ya halatta wa iza amina shay'an min hafa mata qabla taubati la yukhalladu fi nari in yayi wani abu cikin kaba'irai ya mutu bai tuba ba to sai aka ce me la yukhalladu fi nari ba zai dawwama ba a cikin wuta in ma Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna uku Allah ya masa azaba a sake dawa da shi a cikin aljanna saboda darajar wannan kalma kama jaa bihi alhadis bal huwa ila Allah in bal huwa ila Allah in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu bi qadri dhunubihi ya ga dama ya fi masa in bai ga dama ba kuma yayi mishi azaba gurgudun laifinsa ثم أدخله الجنة برحمته سأنا يشغل شيء الجنة برحمته رحمة تسا كما ورد في حديث عمر بن الصامت في البيعة wannan maganar tana da tana da nauyi fa eh sai an fahimce ta in ba haka ba kowa sai kowa ka hada shi ka saka shi wuta kowa ka kafirta shi kowa ya kafirta kowa kowa ya kafirta kowa ma duniya musulunci ta rikice sun rikice har manyan malamai a rikice suke wallahi har manyan malamai a rikici suke a ruɗe suke kullum muna karantawa ina karantawa kullum malami babban malami ne shi gaji ce yau shehul ɗanbuwa da kaza mai kake fada game da malami kaza abinda aka zo a yi kenan tuwa da mai kake to aiwa da kaza mai kake ce gawa game da malami kaza wani ya ce ai kafiri ne wani ce ai mulhidi ne ai kaza kaza ne shekara hamsin sittin yana wa'azi yana da'awa yana yada addinin Allah duk malaman da gani ba wanda ba ba wanda ba ba ba ga sunan masar ana yi ga sunan saudiya ana yi ga ko'ina ana yi kowa a rude yake ina ma'ana cewa mutum ya zama an san shi yana wa'azi an san shi yana kaza an san shi yana kaza kuma za a ce me ake fada game da shi kuma za a tambaya wa za a tambaya wanda baya son shi to me zai faɗa game da shi sharri za ka ga wani shi ake ai kafiri ne ai kaza ne ai mulhid ai ai mushriki ne ai kaza ai kaza ai kaza cikin matsala ku yin sabani kana gani yayi kuskure shikenan sai ka lanka sai ka lanka ya masa kaula san sai ka sa shi wuta ba haka al'amari Allah baya aiki da hukuncin ku Allah yana aiki ne da hukuncin da yake daidai a wajen shi an fahimta واختلفوا في ترك الصلاة to babban matsala kuma a sai ce malamai sun ƙari juna ilimi a cikin tarki sala al-mafruda amdan musulmi ya bar sallah da gangan to me ke hukunci shi fa kaffarahu ba'dhum wayansu malamai suka kafirta shi walam yukaffiruhu al-akharuna wayansu ba su kafirtar da shi ba sun ƙari juna ilimi har kalmomi ana tsabtace su ana gyara su malamai sun ƙari juna ilimi wannan ce duk wanda ya daina sallah da gangan kafiri ne don suka ce a'a ba kafiri ba kafiri ba ne ya za ka yi ba abinda za ka yi sai dai ka goyi bayan ɗaya cikin wayan nan maganganu ba haka ba ne ba to shi kenan da ka goyi bayan ɗaya cikin wayan nan maganganu shi ya zama na abinda kuka faɗa ɗin shi ne haka yake ba nan dai ba ne waru ya ni zuhuri an na wasu ila an ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama man kala la ilaha illallah da kalar jannata قال إنما هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنهي wanda ya faɗi la ilaha illallah da kalar janna yace lokacin da aka faɗi wannan magana lokacin ba saukar da farillai salloli da azumi da abubuwa ba tukunna shi yasa lokacin abin da yake ake bukata kawai mutum ya faɗi wannan kalma amma tun da aka saukar da waɗannan sai mutum ya yi su kuma wa zahaba akharuna ila anna ma'anahu anna ahla at-tauhid sayadkhuluna al-jannata wa in uzibu kaji ko وذهب آخرون إلى أن معناه سوى معنى وانتم مغنر أن أهل التوحيد أهل التوحيد أكتي وأن سكي ما سو توحيد ما سو أقيدة سيدخلون الجنة وإن أذبوا في النار بذنوبهم za su shiga aljanna ko da ai musu azaba a cikin wuta saboda zunubinsu faqad saha an ibn mas'ud wa ibn abbas وأبي سعيد الخدري وجابر وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة في إيه؟ أم فهمتها؟ وروي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إذا أخرج أهل التوحيد من النار in aka fitar da masu tauhidi daga wuta Allah ya shigar da su wuta ya musu azaba gurgurun laifin su aka cire su wa udkhilul jannata wadda allazina kafaru law kanu muslimina sai kafirai suna cewa ina ma da su ma sun zama musulmai da su ma an cire su an sa su aljanna malam yana cika sharadin da yake ko yana cika ko wannan fassara kenan na manya-manyan malamai ba inda za ka je ka samu sama da wannan duk inda ka je su ne manya-manyan malamai kololuwa a cikin sunna ba ga littafin sharhin sunna ba haka bane ba ba abin da ya dame su su tabbatar da sunnar annabi a yada a yada wa mutane amma ya aka yi ana bi ne gaskiya ake faɗa ba ruwana da kai ina ba ma zan tsane ka ba in kiyamace ka ba in ki ka ba don in kafirta da kai ina Allah Allah ina ma da Allah ya fushi da kai ya saka wuta kuskure ne wannan wallahi tallahi kuskure ne har mutum ya faɗi wannan kalma shi kenan ba ka da yadda za ka yi da shi sai ka sami shi ka kyale shi da Allah da ya halicce shi ba kai za ka nuna ma Allah ga yadda ya kamata ya yi da shi ba ko ka fi Allah sanin yadda ya kamata ya yi da shi ne قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أبو علي حسان ابن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفس والذي نفس محمد بيده نار إلى سركن رم محمد كي حننس صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يسمع شيء منظر الله يرنسوا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة wala yahudiyin wala nasrani ko ba yahudi ne ko ba nasare ne wa mata wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar hadhihi al umma ummatu ad-da'wa aw ummatu al-ijaba eh a'a to an yi jawabi ba a yi nazari ba kenan ko la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma wala yahudiyyun wala nasraniyyun eh a sake nazari ko la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma ولا يهودي ولا نصراني مك ها آه انا سو اتشير ارربا سو ني ايكو ايه يا امه الاجابه كده to sa'an naka shigar da ummatud da'awa wala yahudiyyun wala nasraniyyun ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار منذ الله يرزوه تند قرن دعك يا أيها المدسر يا أيها المدسر قم فأنذر daga nan manzanci su aka aiko shi kenan ko to tun daga wannan lokacin duk wani dan adam ko aljani da ke duniyan nan bai yi imani da manzon Allah ban ya mutu zai shiga wuta ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko mai bautan amine ko menene da menene to manzon Allah ya rantsuwa ya faɗi haka waɗanda suke cewa suke jayayya suke faɗar komai game da manzon Allah su ƴan wuta ne ai ba za mu yi yanke bane saboda mu san ko yazo ya tuba mutum yazo ya tuba ba amma duk wanda bai imani da manzon Allah ba zai shiga wuta ina ga wanda yayi eh ba haka bane ba baka yi imani da shi ba baka karbi addinin shi ba zaka shiga wuta zai shiga wuta to ina ga wanda yazo ya faɗi abin da ya faɗa wanne ne fi tsanani kenan eh هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الواهب ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام وين كنا يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم an tilasta shi? an takura masa? an yi masa hantara? ba abinda aka mishi yana manzo Allah hidima kuma ba yahude ne aka kyale shi kan addinin shi da duniya wasu taba gani ba irin yancin da manzon Allah yake irin yancin da dan adam ya samu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famarida wannan yaron ba yahudi da ke manzon Allah hidima sai ya sai ya samu da rashin lafiya fa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu sai manzon Allah ya tashi da kafarsa mai albarka tiriyan tiriyan yazo ya mishi dubiya faƙa'ada inda ra'asihi da manzo Allah ya zo ya gaishe shi sai zauna wajen kanshi faƙala lahu aslim ya ce ka musulunta fanazara ila abihi wa huwa inda hushe yaro ya kalli uban shi faƙala a fi abal ƙasim fa'aslama sai musulunta فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار إيه؟ إيه؟ ba yahude ne yana yawan manzo Allah hidima to ina ma yana mishi hidima aikace aikace ya dauko ruwan ya dauko kaza da ya kai kaza da ya kai dauko butan alaula dauki takalmi kaza kaza mana yana kusa da manzon Allah kenan kuma ba yahude bai karbi musulunci ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda yana mishi hidima sai wata rana yaron ya kamu da rashin lafiya manzala ce ta yawan nan ba yahudi ne rabu da shi je je ya halaka ba mini yace sai ya tashi tiriyan tiriyan da kafarsa mai daraja tattaki yayi tafiya yayi tafiya ko ya hawa abar hawarsa ya je wajen wannan yaro mara lafiya don ya cika alkawari ya nuna wa mutane kyawawan kyawawan tabi'un addinin musulunci da ya je kuma ya aka yi sai zauna wajen kan yaron me ya ce masa ya ce aslim ka musulunta yaro sai daga kai kalli uban shi yau ga manzo Allah ga uban shi sai uban shi ce ati abul qasim ka karbi abin da ya fada ba shi karbi da kallo na ka fadi abin da abin da baka shi zaka karba fa aslama sai ya bi abin da uban shi ya fada masa sai ya musulunta da ya musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu sai manzo Allah ya fita yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar ina ma na wannan da manzo Allah ya fita ba ai mun fada musu ba fada musu annan suna nan suna ta kaza suna kun gode ma Allah da ya tsira da shi daga barin wuta mun gode ma Allah da ya tsira da shi daga barin wuta ma'ana wanda ke yin abin da kake gani ba mai kyau din makai a wajen kake gani abin da ya kamata ka yi mishi kyakkyawan niyya Allah ya ganka cikin dare kai su jira ka ga gama ka gama nafila Allah ka shirye su tare muke musulmai tare muke Allah ka shirye su Allah ka shirye kaza Allah ka shirye wani ba za ka taba yin wannan ba Allah Allah kake ka gare an sa shi wuta to sai kai me sai ma me eh a hasada kadai da hasada da girman kai da rashin da cin amana da yi da mutane da kaza ba abinda ba a yi ba abinda ba a yi wanda kuke jayayya da shi din nan in ma farko da kyakkyawan niyya kai karshe kyakkyawan niyya za ka zo ma ba so kake ya gyara abin ba so kake saura haka da daren lahira ka harare shi ba haka bane ba ba haka bane ba ana me ai me an sassauta kowa ya mai kana nan kana yin abin da kake sai kai ma shi ɗaya zai ɗauke ka kan hanya kai ma kashi ka zama ɗan bida a kashi ga bida ake a yi da mutane suna ne? ƙarya suna ce hasada suna ce cin amana suna ce duk manta kai kana yi saboda ya yi kaza kowa in ya je karatu ya dawo shi kenan sai mai da kanshi shine ibn taimiyya yana son ya faralta ya tilasta ma mutane sai abi abin da ra'ayinsa ko abin da ya fahimta abin da ka je ka karanta ka rubo din nan an karanta shi shekaru hamsin baya lokacin ba haife ka ba ma lokacin ba haife ka ba wani an haife shi ko sa wanda bai iya ba an karanta wa'annan duk an gadi an shiga an duk wannan kurakurai an yi aka fito to kai da ka zo daga baya kana lekawa kana gani shi kana son kai abi ka lambi ka sai a ji a shiga ina a ji a fada ina halaka za a fada halaka ba haka bane ba eh to gaskiya kun ce yanzu abubuwa sun yi da muna tashi karatu muna biyu ke ina zuwa gida za ga waya ala yanzu kana yi ma 'yan ɗarika kaza kana yi ma 'yan siyasa kaza kana yi ma sarakuna kaza wani na goyon bayansu eh au wai me ba abinda ba a fada ba da ya fada na ce me ya sunan kawai sai ka gaba zai fadi sunan shi ba yana tunani ya kirkiro wani suna ya fada to wannan sunna kenan kuskure ne ba za a shi kenan sai a bin mutum abin da yake so ba ba za a bin mutum gaskiya za ka faɗa inda gaskiya ta kama sai ka faɗa ko ta ina ce ba ruwanka gaskiya kake bukata gaskiya kake bi inda duk gaskiya ta kama nan kake amma ku je ku kafa kanku kungiya wannan kuna ke mana kuna yaban juna wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan baka son wanda kake son yayi kuskure a'a ba kuskure bane wanda baka so shine yayi kuskure shine kuskure abinda addinin musulunci ce ayi kenan haka addinin musulunci yace ayi ka gani ko qawamina bil qist shuhada gaskiya zaka fada shikenan ba ruwanka a yabe ka ko a zage ka Allah zai yabe ka Allah zai yabe ka وروي عن عن عمرو بن العاص قال فلما جعل الله الاسلام في قلبي عمرو بن العاص يجي da Allah ya saka asdini hasken musulunci a zuciyata ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na zo wajen manzon Allah sai na ce absut yaminaka li ubayaka mika hannunka da dama mai albarka imamu baya'a فبسط يمينه سيما الله يبيك هنوسة تنام من البركة فقال فقبلت يدي ممكن يهي مبايع أنكم سيكي مبايع لمنظر الله قال ما لك يا عمرو ينين يفارو أمرو كتير ميك هنو مي مبايع أنا ميك هنو كما كاجن يهنونك قلت سينتي أردت أن أشترك أي سونكي نشرعي قال تشترك ماذا سيما الله شرعي ميزاكي قلت an yi farali a gafarta min laifukan da na yi duka baki daya kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma alimta ya amrun annal islam ya hadimu ma qablahu ya amur baka san cewa addinin musulunci yana rusa laifukan da suka gabata ba wa annal hijrata ta hadimu ma qablaha hijira kuma tana rusa laifukan da aka yi kafin ita wa annal hajja ya hadimu ma qablahu haka aikin hajji وروي عن حكيم بن هزام قال بايات النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما يعني لا أموت إلا ثابتا على الإسلام ina yi mubaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zan mutu ba insha Allah sai a cikin a cikin musulunci wa man mata faqad kharra wa saqata wanda ya mutu ai ya fadi kenan ko wal muradu min al qiyami at tamassuk bid din abin da yake nufi al qiyam shine kyakkyawar ko da addini قال الله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله لا هنا كان فسر من يمن ينفسر أيكي كاوا سوسي ومعناه المواظبة على الدين والقيام به باب العفو عن حديث النفس باب da yazo na afwa gabarin abin da ya tsarsu a cikin zuciyar mutum in kai mutum ya yi laifi za kama shi amma ya tunane zai yi laifi ko ya kisa wani ba a cikin zuciyarsa bai yi ba za a kama shi ko ba za a kama shi ba shi za mu ji ko? insha Allah قال الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال ابن عمر أبلاد عمر يتكلم فسره هنا نسختها الآية التي بعدها يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي أنك آية تسوك وانتوه كنت وتي آية تتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ina ma'ana wannan aya ya kai wannan aya ta shafe wancan hukuncin وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ها إيه aka ce nasakhatha لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كيف نسختها هذه الآية sai abin da mutum zai iya abin da mutum ba zai iya ba Allah ba zai kama shi ba da shi an fahimta wa mithlu an ibn abbas wa abi huraira wa qala jalla zikruhu wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj ai lam yudayyiq alaikum fi ahkamihi Allah bai takura muku ba a cikin hukuncin hukuncin shari'a fa yukallifukum ma ta'jizuna anhu Allah bai takura muku ba shi yasa ba zai kallafa muku abin da yafi karfin ku ba an fahimta haka kai man kana wa'azi kana gyara kana kada ka dora ma mutane abin da yafi karfin su kana ganin abin nan yana da wahala yanzu ba zai iya ba kuma ce dole sai yayi an fahimta eh eh me kake sun ka faɗa eh sai me in mutu yi wasu wasi a cikin ranshi Allah zai kama shi da shi eh to aka ce maka in kai wasu wasi a cikin sallah sallah ta ɓace? eh? قال الإمام الحسين بن مسعود أليس كذلك أخبرنا أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن محمد بن بامويا الأصفهاني قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا يعقوب ابن يوسف القزويني قال حدثنا القاسم ابن الحكم العرني قال حدثنا مسعر بن كدام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الله بكل توكيد inna allaha tabbas Allah maɗaukakin sarki ta jawaza an ummati ma waswasat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal bihi Allah ya yi ma wannan al'umma ya mana ba zai ɗora musu abu shine la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha yace inna allaha tajawaza an ummati ma waswasat bi anfusuha abinda zuciyarka take riya ma kake tunane din nan Allah ya yafi maka matukan baka faɗa ba ko ka aikata in ka faɗa ko ka aikata shikenan ya faru amma da za a kama da wannan waswasi in ma tanka ta bata ma ta tayar ma hankali ka zo ka dauki motar ka kana tafiya kanka kai jan shinkasa ke ta so dubu a cikin zuciyarka ba haka bane ba za a yi aiki da wannan? ba za a yi aiki da wannan hankalinka ya tashi rai ya ɓaci abu ya yi zafi ka tuna wannan ka tuna wannan ka faɗi wannan cikin zuciyarka wannan duk ba su da hukunci ba ta sauku tana nan sai in ka faɗa ko ka rubuta shi ke ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد محمد عن مسلم عن هشام وعن مسعر وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن مسعر وهشام عن قتادة وزرارة بن أوفى الظفري الهرشي قاضي البصرة نسأل الله كتشيكو ياتي ها ياتي ها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Eh?